بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana na goma ga watan Ramadan shekara ta dubu da dubu da arba'in da shida wanda ya daidai da goma ga watan Maris dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wani majalis na mai albarka da muke karatu cikin cikin tafsirin alkur'ani mai girma a insha Allah ka mu shiga karatu akwai za mu kokarin mu ƙara yin bayani akan matsalar da kwana biyu bayan muka ɗanyi ta shafa kanta muna wucewa so mun ga akwai buƙatar mu sake yin wasu bayanai musamman a wasu da suke ganin kamar abin ya dame da makamar asubanci kuma raye da kawai to abu abin yana da sauƙi kwarai da gaske mai saurari ma in ya ji yadda abin ya samu salsala zai fahimci a me yasa ake ta dan kansu harshe kan wasu abubuwa a wannan matsala yana da alaka ne da wani abu da malamai ke kira mutawatir da kuma ahad mutawatir shine abin da aka sani aka same shi hanyar gangami jama'a da yawa sun ruwaito sun faɗa cewa wannan abin ya faru ko bai faru ba galibi abin mutawatir da ake magana wanda yake cikewa zuwa ga abinda aka samu ilimin shi ta hanyar tasiri ogas ta hanyar alhis ta hanyar ji ta hanyar gani ko abin da kama da wannan to asali wannan shi ba wai wani abu ne wanda yake malamai da suke damuwa da shi ba malaman farko ba sa damuwa da wai mutane da yawa suka ɗauki abu ba mutane da yawa ba sa damuwa da shi in an samu mutane da yawa to shi ke na an yi samun sarki in an samu kaɗan ne suka ruwaito kuma su ma sai a duba ga adalci su da sauransu shi kenan sai a karba to shi sai daga baya malaman hadisi suka fara tattauna wannan matsala na mutawatir da aha shi wato ruwaya da aka ruwaito ta hanyar gangami da ruwaya da aka ruwaito ta hanyar wanda yake aka iya cewa da ada za su iya za a iya samun kuskure ko ƙarya wannan a haka aka faru asali wannan masu usul fiqh ne ko mutakallimu da suke wannan magana mutakallimu da su ne masu bin logic na zauren can a su kuma da wasu daga cikin wanda ce ba suna suke bi ba abin da suka kawo wannan saboda su suna son su yi ba sunnan manzon Allah wato sharadi sai in ta cika wannan sharadin za su za su karba ba wai malamu sun suka fara kawo ba amma abu ne ya riga ya faru daga baya har an riga an kawo shi har shi da aka shigo da shi cikin ilimi na hadisi ina son a samu a fahimci in an ji mun kawo harshe a wani waje to ba wai haka nan kawai samu kawo harshe ba ya kamata mutane su nasu maka kyauta abubuwa in ba haka ba wannan matsala na daga na ma taɓa maganar ta tun lokaci da muke karanta na wato fikar a muke karatun wannan littafi mu gaba ba amma dai lokacin da muke karantawa mun tattauna wannan abun a majalisai wanda ba ba ɗaya ba daga baya bayan wata faru wannan abun muka je muka hahaɗa waɗannan bayanai da muka yi a audio ɗaya muka yadda su haka aka sa a wuri ɗaya mun ce talatin da biyar wanda ke bin shafuka na da groups wanda nake sa katuka na san na sa wannan saboda ba wani abu ne na na rikici ba an ga an rai ya ɓaci to ko akwai dalilin sa ya ɓaci so akwai magana fi mutawatir inda suna cewa shine marawa hu jam'un zafir bila adadin muayyan wannan shine abin da ke inganci wurin malamai cewa a sabar wani abu da wani zai ruwaito mutane da yawa su ruwaito su ce sun gani ko sun ji amma adadi da yawa adadi da yawa wasu suna yin adadi su ce goma wasu ce saba'in wasu ce arba'in wannan duk babu dalili a kan shi shi sa malamai cewa bila adadin mu'ayyan ba tare da adadi wanda adadi ba kawai dai tuhil la'ana tawaqqahu 'ala al-kadhib al'adance ba zai fice mutanen nan duka kowa ce ya ji ko ya gani kace da sun ƙarya ba ana buƙatar wani adadi suka ce dole abin da aka samu a irin wannan hanya to yana fa'idatar da al-mutawatir yana fa'idatar da al'ilmul qat'i al-yaqini wato yana fa'idatar wani ilimi na yankan shakku wanda ba ba zai kace bai faru ba yanzu misali a ce akwai Kano akwai garin Kano mutane nawa za su iya bada labari bada labari cewa akwai garin Kano ba za su kirgu ba so ka zo ka ce babu garin Kano ba wannan ai ba wato rubutu ne a ruwa ba zai fice babu shi babu shi ba to wannan shi sai kira al-ilmu al-qad'i al-yaqini saboda kwata kwata ma ko da ihtimal ne aqli ko da subjective possibility ba za ka iya sawa ba ba za ka iya sa wani abu ka ce wai akwai yiwuwar rashin daidai ko ƙarya ko kuskure babu saboda al'umma duk sun riga sun faɗi cewa wannan abu ya riga ya tabbata sun faɗi mutane fiye da dubu za su gaya maka akai kan kamar a ce sama na sama ƙasa na ƙasa amma ka baka wannan wani abu ya kake rayuwa a cikinsa kamar wani abu da za ka zo ka ce duk wanda ka gani ya zo duniya to akwai akwai akwai mahaifinsa akwai mahaifiyarsa wannan baka bukatar wani bincike wannan wani abu da kowa ya riga haka ne an sallama ba to wannan ba mun na dan buɗe abu ne amma su ana suna kan labari labari kuma yana cikewa zuwa ga kore ka ji ko kuma ka ka wato ka a gaya maka ko dai mutum ya gaya maka maka da baka ko maka ce kai ka ji ne ba ba bai labari aka baka ji kai to shine duk abin da ya zama wanda suka rawaito adadi ne masu yawa to ba shi ba kace wani ƙarya ne ba shi wa kuma ka ce akwai yiwuwan wannan abin ya zama akwai kuskure a ciki ko kuma ƙarya ba zai yi ba to wannan shi suke da kira al-ilmu al-qad'i al-yaqini suka ce wannan ko kafiri ne baya ko kafirai da suka suka ce abu kaza ya faru abu kaza ya faru a fadar sarkin Kano ko kafiran nan ka ji san cewa wannan bi Allah wancan ba wannan da Allah wancan ba haka kawai suka ringa faɗa wani ma daga wuri ya daga zari ya zo wani ya zo daga kaduna wani ya zo daga maiduguri wani duk suka zo suka gaba cewa kaza ya faruwa ranar kaza ga watan kaza a fara sakin kano wanda kuka fara dole ka karba shi yasa malamai suka cewa shi al-ilmu al-qad'i al-yaqini shi ba ba ya ci ma ilimin hadisi saboda ko kafirai suka gaba ka dole ka yadda dole ka yadda wannan saboda wani abu ne da ba zai fice al'ada za a iya samun kuskure ba ko ƙarya ba to sai abin da sai abin da suke magana cewa ana iya samun abin da yana cikewa zuwa ga saurare ko kuma labari din alhis din amma kuma ya zama na wato adadin da suka ruwaito adadi ne masu yawa sai dai bai kai adadin waɗancan ba ko kuma ya zama adadin ba yadda za a sani sai wanda suka san expert a wannan wajen su ne kawai za su iya sani to wannan shine malamai a nan aka fara magana cewa al'ilmu nazari akwai al'ilmu nazari akwai al'ilmu haka yadda ya ƙini ne amma al'ilmu nazari shine ilimi ne wanda sai an yi bincika inu sani kaga hadisai da suka zo suka tabbatar cewa annabi isa zai dawo mutawatirai ne amma yanzu wasu za ga sun zo sun faɗi cewa wato ko ba su ji da shi ba ba ka iya zuwa ka ce wannan sun yi rashin hankali ko sun sun fita wani saboda ba ya da sani ba in ba harka su bace wannan wanda zai san wannan abu kawai shi ne ahlul istisas kamar yadda wato yanzu wasu abubuwa da yake ya shafi likitanci ko injiniya injiniyanci akwai abin da suka yi ittifaki su a ilimin su ga yadda yake so kai dan baka sani ba baya zuwa kuma ka zo ka ce za ka kwanta wannan ilimin shi kansa ba wannan ba zai zama ba zai zama hujja ba to daga nan ne aka samu al khabar na al-ahad sai dai ban wato labarai wanda koyaya koyaya za a iya samun possibility yiwuwa na a ce an kuskure ko ma ai ƙarya yanzu misali idan aka ce abdullahi dan abbas ya rubuta da akwai ruwaya daga daga manzon Allah kaga abdullahi dan abbas ne ba masumi ba zai iya yin kuskure zai iya fahimta fahimta ba daidai ba to dan wannan ihtimal duk da wannan ihtimalin kadan ne possibility kadan ne dan wannan ihtimalin sai malamin sai to ya zai zama khabarul ahad an fahimta to amma kuma su malamai malaman hadisi a yayin da suke cewa wannan khabarul ahad shine suna cewa wato ko in ce malaman usul ma baki da abin da suke magana shine za a iya samun kuskure haka zalika idan ba masa hayyo dan sahabbi ba sa ƙarya in ba sahabbi ba kabu tabi'i ko tabi'u tabi'ina wani ruwaci wani ruwaya sai a ce to shi ai malik shi ba annabi bane ba masuhi bane zai iya faɗan abu ya kuskure saboda haka abin da yake ruwaitowa a cikin haƙiƙar al'amari za a iya samun kuskure tunda za a iya samun kuskure kaga yana fa'idatar da wato khamar ni ahad kuma la yuqda'u bi sihhatihi fi nafsi al-amr baka iya maka ce wai tabbas wani abin ya riga ya faru wannan akwai shi a ilimi to sai dai malamai abin da suke faɗa shine in an samu karina in an samu wasu alamomi da suke na cewa bai yi kuskuren ba to kana dama kuma ka zo ka ce tabbas ko abin ya faru wannan kuma haka abin yake malamai ne wanda suke suke suka san harkar suka rusa ga maka wasu abubuwa suka kawo dalilan su kana dama ka ce tabbas wani abin ya faru maza Allah za ka ga wani lokaci ya kan aiki mutum ya kan aiki wasu daga cikin sahabbai sai ba su ko zobansa ko abin hawan sai ku je ku yi ko kuma shi wasu alama suka je ka je ka samu kwamanda na wani ka ce na aiko ka kai wasu alama to yanzu misali idan ya je zai iya zuwa ya zama a ihtimali a yiwuwa duka sabai ba sa yi a yiwuwa a ce wannan labarin ba manzo Allah ya aiko shi ba to amma lokacin da yazo ya ga mushi zuwa ba manzo Allah ko a kaguwar sa ko kuma wani wani abu da manzo Allah ya ce ya ce ka mushi haka da hannu ko kai haka alama cewa wannan daga wurin manzo Allah ya aiko shi wannan mutum za ka iya rantsa ya ce wallahi manzo Allah ya aiko shi dan ba zai yi san wannan information din ba to shine malamai suke cewa labarai da aka rubuta ta hanyar daidaiwa ana iya samu wani mutum ya ruwaito amma daga baya malamai idan suka bincike shi ko da zai iya kuskure daga baya sai su fahimci cewa wannan ba a samu kuskure ba in kuma suka tabbatar ba a samu kuskure ba to yanzu shi kenan suna da dama su rantsa su ce lalle maza da ya faɗa wannan magana wannan shi zaka ji ibn hajar na cewa wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilma an-nazari bil qara'in al-muhtar mafi ingancin magana da malamai ana iya samun wasu karina wasu alamomi da su iya cincida wannan labarin shi ma ina ba a tantamansa cewa lalle manzo Allah ya faɗa wannan kuma qara'in suna da yawa qara'in suna da yawa daga cikin abin da malamai ke dubawa shine akwai a samu adadi ko da guda biyu ne ko uku amma an samu ɗaya a nan ɗaya a can Kaduna ɗaya a can Nijar sun ba labari da suka ci kwamfutin ɗaya gaya musu to wannan kaga ka samu qarina ko da adadin su bai kai adadin mutawatir ba wannan ba zai yi ka ce sun tafaki kan ƙarya ba ba zai yi ba su kaga wannan kana dama ka zo ka ce wallahi haka abin yake haka zalika idan aka duba aka ga addini tunda ana magana hadisai ne anan sai a duba ga addinin mutum shirk ta harbi kirdado na ruwayi kamar malik hadisi ne in ya samu wanda yake tantama aka kawo sai ya wuce ce ba zai koyi shi dan kankanin abu rawi ya ce ba zai karba ba da shuba amma sai a same shi suna ta wata wannan ruwaya kuma ba shi kare ba wani ya mara musu baya wani ma ya mara mushi baya sai sai to wannan hadisin za a tunce shi a ce lalle manzo Allah ya faɗa duba da addinin wani duba da haddansa duba da kuma yanayin da ke dadan gaskiya saboda haka anan ne zaka ji a cewa duk abin da Malik yace ya ruwaito yace daga Ibn Umar daga Nafi daga Ibn Umar sai din sunan da sai Limam Allah faɗa magana ba sa kutanta ba wannan shine karina da ake magana a shine karina ta hanyar addinin sa ko ta hanyar wato haddasa da kuma sa hanya shi imam ne a harka kamar Shu'ba kamar Malik kamar Athauri waɗannan duka su rawaito hadisi ba ka zuwa kawai ka ce dan kana tsammani kuma anan da ake magana cewa wato ba za ka iya yin fitowa ka faɗi cewa lalle ba za ka da karfin ka ba karanci wannan fa ba ana fa magana wato tantama da mu wasu muke faɗa ba ana magana wato gana mutum ban za ka yi gina abin a karin jayar da to amma an samu karina kuma zai zama kuma tabbas ya faɗa kamar ina mana amal bin yasi wanda ya rawaito hadisin shine Umar yanzu Umar shi kadai ya isa gayya ka duba addininsa da yadda yake bi a hankali baya son ya faɗi maganar ma da yake da bai tabbatar ba game da manzon Allah har ma ya ga wannan yawan cewa manzon Allah ya faɗa sai sai ya dauki horon sai ce kai shiru fa in baka tabbatar ba to sannan kuma wanda ya ruwaito a babban malami na alƙama to kaga wannan duka tabakoki ne wanda suke ba zai yi kace bai kaje bisu da tantama babu dalili ba to an yi malamai suke cewa an samu irin wannan ƙarina musamman kuma aka ga ga ya dace da dukkan wasu usul na shari'a duk wasu abin da aka san cewa ga wanda ya san yake yawan karanta ya san tabi'a mutum ko da mahaifinsa ne akwai irin umarin da an bada ce wannan zai aika magana sa to dan akwai abin da an rawaito irin an rawaito na sunan manzo Allah an san cewa wanda zai iya zai fara wannan magana a abin da aka san tarihin sa saboda haka ne aka yi wannan qara'in sai ka zo ka ce lalle ba za ka faɗa ka ce karanta kaga a lokacin wannan ba karan ne saboda kawai zallan wannan a karina ne suka yawa ilimin ilimin wannan wanda ya rawaito haddansa addininsa kaza kaza kaza kaza din shi da ire-iren waɗannan abubuwa duk zai saka ka ce abin ya zama tabbas kuma lalle za a amfani da shi zama a cikin addini a ba wai nan muna muka ce abin da ake magana ba wai za a iya tantama ana magana a zannul rajih ba a zannul marjuh ba ana ba wai tantama yadda mu zaka zaka ce wai kila wakala ne ba kawai kila wakala ba tabbatar ba su kuma suka ce kuma azannu rajib suna magana galibin abin da aka tsammani shine wannan ba a kuskure ba suna faɗa haka saboda ana iya samun wani ingarman doki babba a cikin malamai ko ya samu kuskure wata rana ko ko Aisha da yawa ta dinga masabai gyara a wasu ruwayoyi da suka ruwaito ba su fahimci abin daidai ba ko ya ya samu rabin labarin sai baya sai ta ce Allah ji kanwa ne amma ka labarin cikakke yanda yake to ashe kaga adabsin al'amari za a yi samun kuskure to amma aka yi bincike aka ga ba a samu kuskuren ba kaga nan magana take za ka rage wannan ya faɗa inda za inda ba aka malamai kitan ta ma kamar hadisai na azumin hali azumin asabar wani ya ce ya shi kamar hadisin bai tabbata ba wani ya ce ya tabbata kaga wannan ishtihadi zai shiga ciki la ta sumu yawm sabti hadisin idan ta saba sha'ban fa la ta sumu ishtihadi zai shiga ciki ishtihadi saboda akwai abubuwan da ake gani kamar wato za a iya dan ja musu layi haka wannan duk malamai sun yi magana kuma an san su amma da maganar hadisin kawai da aka nuna aka aka nuna har malamai suna suna magana cewa ma abin da bukhari da muslim suka ruwaito to wannan duka sauran malaman bukhari da su sun ittifaqi ta cewa wannan mutum din mazala ya faɗa za ka iya rantse ba in ka rantse ta ce da mazala ya faɗa to wani ya faɗi shi babu wata ta maka wannan sannan kuma suna muna magana addini ne a nan kuma ka riga ka yi imani da Allah da ranar ƙarshe wannan ka bar magana ihtimalul aqli ka yi magana kan addini kawai shi addini Allah ta'ala da ya saukar da addinin ya alƙawarin cewa zai kare shi Allah ta'ala yake cewa mun saukar da Qur'ani wa inna lahu lahafiz za mu kiyaye shi to in ka ce wannan abin wai dizzato ne kaga ina maka kiyaye ba kuma to wannan shi kashe ƙariya yin za ta sa fayyada cewa abinda tsauri ya ruwaito daga yahya bin sa'id al-asadi ya ruwaito daga wannan al'amara ta ruwaito daga aisha aisha ce matsala ya faɗa ta ce waɗanda din da su saboda mai saboda wannan ƙaririn na da qur'ani ta faɗa faɗa wa inna lahu lahafizu kaga mata ta ba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa tabi'i Allah ta'ala ke cewa wannan shi tabarki na ka gaya musu wannan shi tabarki na wato ina kira ina gayya ku zo mu tarayya akan wannan tabarki akan ilimi tabbas kaga ba ta taba ba saboda haka yayin da malaman hadisi suka ga wani adali ne wani mahaddaci ne wani ya abu labarin da yace ya ci tabbas a tarihi an fahimci cewa ya ji wani abin da ya ruwaito bai ruwaito wani abin da aka san matsala ba ya faɗi wannan magana ba babu illa sannan kuma bai bauɗe daga cikin abin da aka saba sanin amintattu suna rubutowa ba to wannan duk karina ne zai sa malamai a wajen su ce tabbas ba Allah ya faɗa wannan magana wanda shari'a guda biyar da suka cika saboda haka kar a ji muna jiya mun magana shekaran jiya mun magana wanda zai ce ai ana ta asubi in ba haka ba ai wannan wani abu ne da a wurin ka tuka mu mun sha faɗa wannan abin da za ka ga mun sa mun sa a group wani abu ne da aka yi tun 2024 mun tsaye daga katon tafi ma fiye shekara ɗaya da wani abu ba ba mu cigaba katon tafi ba muna da shara za mu cigaba da mun so za mu cigaba ma kafin kafin azumin nan Allah bai bai nufa ba so wani abu ne da dama an riga an saba faɗi ba wai wani abu ne da sai da aka faɗa ka da muka je muka tutur a da ya faɗa dai sai muka sanar mutum ka kan wannan muka faɗa ba kuma ta asubi ga malamin ne ba in ba haka mutane nawa suke mishi raddi mutane nawa suke mishi maganganu ba mu taɓa ce musu maganganu ba wannan matsalar idan muka ce za a yi haƙuri a kyara mutane su faɗi maganganun da suka ga dama a kanta kaga yanzu muna da muna da matsalar masu yin Qur'ani ne suka taso dama suke nema kawai a kira ma hadisan ba a tabbatar ba shikenan kaga shi daga lokacin addinin addinin addinin addinin addini kuwa tunda dama kuma kun ci kullu kuma da kun ce da nan dama ba a tabbatar ba akwai ta babu shikenan kaga shikenan sai a su cikin kansu babu baka kaga ba wani abu ba amfani sannan kuma kowanne halakakke jira yake dama a ce akwai yiwuwa na cewa wannan hadisan ba su tabbata ba za a yi samun kuskure ai in aka tambaye ai malik da rubutu ai malik iya kuskure ai masu masu ne shi ba da bane eh zai iya kuskure to shi ni ban yadda ba ni wannan hadisin bai yadda shi ba kawai a ra'ayin sa kawai babu wani hujja ta ilimi daga lokacin sai ya fara tokar hadisi manzo Allah da kuma tunaninsa da baccin da malamin sa yace ya ji yayi ko mafarkin da malamin sa yaje yayi ko wani abu irin wannan ba zan aku ba ka Allah ta addini kuma to wannan matsalar ba wata magana mu an taba wani wani mai mataba ne a wajen wannan wannan mutane wanda suke zage yan shiga sun zage shi wani wani ya zage shi wani wani wannan duk bai dame mu ba matsala ce ta addini wannan matsala ce ta idan aka bari za a ta addini kuma dole shi na za ku ga wani lokaci na san wasu kan kosa su jika ta ya kawo isnadi saboda a gane ilimin na isnadi ilimin na isnadi ne kuma aka ce wai shi wannan abal ahad waye waye bula a yadda da su baka zaka za ko ba a tabbatar ba wannan shi kashi qur'ani daga baya wani kai tun ai abu ne na kawai kawo hankalinka ba ka da dama kai ka ce baka ji da hadisai kaza ba shi ma wani da ce mutum har Qur'ani ma bai da ba wannan ayan waye ne ƙara ta za mu zo nan wajen wajen ayoyi cewa Allah ta'ala da yake magana cewa yana magana fa azallahu mashaytanu anha habibu zayyat yace fa azalahu ma shi kadai a cikin makaranta yace fa azalahu ba fa azallahu ba wannan kamar wannan irin wannan ra'ayi wajen halaka ko mutanen da sai zo su wannan ma ba mu da sai a fara Qur'anin ma a fara mutu da haka shi ke da ba bar mara koyi da addinin ba saboda haka wannan matsalar ba matsala ce ta asubanci ba ba matsala ce ta matsala ce ta addini ko duk masu san su dinga magana kan wannan matsala to akwai ta mummunan wani bashi a ƙasa kai zaka jin abin kamar mai sauki wannan abin ai kuka ilimi mun san shi amma abin da yake cikewa zuwa gare shi mummunan abu zai cike gari ba gare shi kuma da da muka san shi kuma wannan bayan ko kuma mun yadda duk inda muka je a wannan gaba muka karatu zaka ji mun ayi nabi mu wannan magana dan babu bai da asali a cikin hadisi imamu shafi'i yana yayi rabi kan wannan imamu shafi'i kaje duba a risala a risala na shi yayi babi ka cikin kan khabar wahid mazalla mutum ɗaya in ya gaya mutum ya roƙi ya buzo da mishi magana ko ya ka aika mutum ɗaya ya je ya kai addini ya aika mu'azu shi kaɗai je ya mana daga baya kuma ya aika abu musa al-ashari shi ma a wata jaha ta yaman mutum da yake aikawa musa bin umair shi ne kan aka aika madina ya je katar su addini sako ne ya dauka da shi kuma ba sai wai ba ba za a rantsa ba sai wani ya ce musa musa ba a hankalce zai iya kuskure mu'az zai iya kuskure in ya je ta hankalce a nan ba matsala ya kushi ba to ba bayan ka ji cire amanan mu'az da wato yanda yake rike ilimi da yanda baya matsala kariya ce ce zai kariya ka ka dama ka rantsa ka ce lalle wanda daga matsala yake kana dama saboda mai yakari da saboda addinin su sau da aka waɗannan su ne waɗannan abubuwa mun ci lokaci sosai mun gashi muna da abin da za mu tattauna saboda haka za mu shiga karatun kai tsaye insha Allah ka yada da rasu ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
نعم الله تعالى كتوى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كتنا مسلوك تنا مكتنا ملائكو في سجرة النبي آدم fasajaduhu sai suka yi sujjada illa iblis sai iblis aba yaki wastakbara yayi girman kai wa kana min alkafirin ya zamo daga cikin kafirai wa qulna kuma muka ce ya adamu ya kai adam uskun anta wa zawjuka aljanna kai da matarka ku zauna a aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma kuma ku ci daga aljanna a yalwace da abin da kuka dama wala taqrabu hadhihi shajara kar ku kusanci watannan bishiya fatakuna min adh-dhalimin sai ku zama kun waye gari kuna masu zalunta kawunan ku a ajiya mun yi mun yi magana akan gaban ko me yasa Allah ta'ala ya umarci wato ko in ce me za a iya dauka Allah ta'ala umarnin da ya ma waɗannan mala'iku cewa su yi ma annabi Adam sujada za a iya dauka ya zama mai zama a ce ya halatta wani ya duk samu wani a shari'a muka ce na farko da dama akwai shudul kuso da ake yi ko sujjada da ake yi iri biyu ne akwai durkuso da ake yi da sunan ibada mai rukuyi mai sujjada ma ubangiji wannan duk muna yi ne saboda muna bauta ma ubangiji muna san ubangiji muna san ubangiji ya ba mu lada muna ƙara neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala akwai kuma wanda ake yi na ban girma durkuso da ake na ban girma da gaisuwa ya zama al'adar mutane da isa ta su gaishe da na gaba to suna durkusawa to wannan shine muka ce a da can a shari'o'i da suka gabata kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani abu ne da aka bar mutane suna yi tun lokacin annabi Adam har zuwa lokacin annabi Isa Imam Ibn Jarir al-Tabari Imam Ibn Kathir na cewa kada kana hadha sa'igan fi shara'i'i da can wannan abun abu ne wanda ke halattacce a shari'o'in annabawa da suka gabata idan sallamu ala al-kabiri idan suka zasu sallama ga babban mutum yasjuduna lahu sai su masa sujada walam yazal hadha jaizan min ladun adama ila shari'ati isa alayhi salam abin bai gushe ba haka da can yake halal ne tun lokacin annabi adam har zuwa lokacin annabi isa fa hurrima hadha fi hadhihi al-milla sai aka haramta wannan abu mu a shari'a mu وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى sai aka mai da kade wanda za a masujada za a durkusa ma za a mishi tsuguna masa to Allah ta'ala ne kada yake mu wannan a wannan saboda shi shari'a manzo Allah muna tafiya akan wani asali da yake bambata tsakaninmu da sauran shari'o'i shi ne toshe kaman banda da can akwai abubuwa da yawa da aka bar mutane na iya yi sassaka dan gumaka da da can da an bar mutane suna iya yi ba a haramta musu ba tun lokacin annabi nuhu a wasu lokaci suna iya sassaka gumaka to sai wanda abin zama wato sanadiyya na a samu shirka a ban kasa shi kuma manzo Allah da yazo saboda shari'a sagamammen shari'a ce kuma ana sanin shari'a ta zama wato ta kai ta tike da mu har zuwa tashin kiyama sai zama da an kawo wa nasar da zai a toshe kawan ɓannan misali sai ya hana mu yin hoto sassaka hoto da zane-zane da sauransu ya hana mu misali kuma sai ya hana mu yin sallah a lokuta wanda za a samu shubha kamar lokacin bayan la'asar misali ya hana min nafila kamar lokacin da rana za ta hudan nan lokaci da su masu hoton rana suke dabdalarsu wanda sai ya hana mu wannan sannan kuma har ila ya kuma zana kusa ya hana mu kuma durkushe-durkushen da ake yi da tan al'umma suna yi saboda me saboda wannan ko da bai zama shirka ba to amma wannan dalili ne zai sa mutum daga baya koma yana a shirka saboda idan zuciya tana tayu da wannan dukushe dukushen sai ka koma sai ka rika ganin daga baya ana tsammanin cewa wannan bawon Allah ake rubuta masa in an rubuta zai sa albarka in ya sa albarka zai samu biyan bukata in ya samu biyan bukata in akwai wani talauci ko wani abin ki shikenan zai zai kuɗe maka kamar da zaka ga daga baya abin ya zama ba ma kawai mutum na gaba da shi yana ba a har ma malamai za a gano an ana zama ana musu wasu abubuwa da bai dace ba to saboda haka zama addinin addinin musulunci aka hana wannan hadisai hadisan Anas bin Malik hadisan Mu'adh bin Jabal hadisan Jabir dan Abdullahi hadisan Abu Huraira wanda suka ruwaito cewa magana ya hana wannan yake cewa law kuntu amuran ahadan an yasra li shay'in ko li ahadin la amartu al mar'a an tasra li zawjiha zala da yanzu za su mushi wannan durkushe durkushe sai ya hana su shi da zan iya yin umarni ni in yi umarni ce wani ya rika ma wani sujada to zan ce ni amin ba saboda na san in nace amin zai zama addini da sai in ce mace ta yi ma mijinta saboda ita in ta mijinta bai zama addini ba zai zama tana jima mashi tana mushi mara bane kawai amma shi misali in aka ce za a yi masa to zai zama addini kaga wato ashe kai a matsayin ka na malamin addini a dole ka fahimci cewa abinda za a za a yi ma wani gaba gari a kwana lafiya kai dole aka maka ba za a kwana lafiya ba kana buɗe kofa to daga ba wani abu zai zama shari'a sai aka sai ya zama shari'ar manzo Allah tun daga lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan dokar har zuwa ƙarshen ƙasa Allah ta'ala ya nada ƙasa baki da haramun ne haramun ne da sunan gaisuwa wani ya durƙusa shi da kishi da mahaifinsa ko wani wanda ke gabar shi wannan haramun ne kuma duk wanda yake yake yayi imani da Allah da ran ƙarshe to wajibi ya dauki wannan amana da ubangiji ya aza akan mu nabi manzo Allah biyayya ya haƙura ya mai ma matsala biyayya a gidansa a daina yin wannan mafi a kuma ana yin sunna Allah ta'ala yana cewa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada lalle dukkan gabobi da ubangiji ya halitta muku na Allah ta'ala ne dan haka kar ku bauta ma wani da wannan gabobin sai Allah ta'ala wannan almasajid ni sa'id ibn jubair yake cewa wannan almasajid jami'i ne na almasjid majami'i na almasajid wato masjid masjid shine a'ba'u sujud udu sujud shine gabobinka da kake sallah da shi tun daga gwiwanka tun daga hannunka tun daga goshinka da fuskanka da waye da kafafuwanka ya zama kadai wanda za ka girmama su da shi shine ubangiji kadai eh kuma muka faɗa cewa wannan ba wai maganar ma durkushe kawai ba zalla ba wai durkushe kawai ya hana ba akwai hata tsayuwa da tsayuwa na girmamawa mazala ya hana a dinga baka ruban girma ta kama baya mazala ya hana wannan hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dauda wanda amr bin shu'aib ana bihi an jaddi yake ruwaitowa sanadi ne hasan manzala yake cewa ba a taba ganin mariyar nabi sallallahu alaihi wasallam ya akulu mutaki'an wala yatawu ala aqibihi rajula baya bari kuma suna take mishi baya baya bari kuma suna take mishi baya alƙaban ga kuma hadisi ya ce suna abira da shi ma hadisin abu mijlas da yake ruwaitowa daga cewa muawiya ta ya zo ya sami abdullah bin zubair sahabi manzo Allah da ibnu amir suna zaune abdullah bin zubair sai ya zauna bai ko abun da shi ba ibnu amir sai ya tashi sunan girmamawa sai Muawiya hana shi yace yake cewa baka san manzala yace man habba yata matal lahu rijalu qiyamah la tabawa maq'alahu min an-nar na karka ƙara yin wannan to shi kashi wani kaga tsayuwan tsayuwa ba wai ka tashi wai dan kaga wani ya zo ka je ka tare shi ba wannan ba shi yake magana ba wannan duka manzala ya faɗi wannan ko mu ila sayyidi ya ce tashi ku je ku tare wahi manzala yakan tare Fatiman sa wannan ba ita ake magana ba a'a da ka ga shi ka tashi da girmamawa ka ce ai kai ku fau malam wani ba zai iya wucewa kana kana zauna ba sai ka miki kamar da wasu al'umma suke yi sai ka miƙe in ya tafi kai ka zauna dai suna girmamawa wannan wannan shi ma ya hana wannan saboda haka waɗannan abubuwan a ka mu dauki cewa jarabawa a wannan abu yake duk sallah da ubangiji ya ce ka yi mazala ya ce ka yi kana yi kana azumi zakkanan Allah baka dama kana yi to sai karamin abu da ubangiji kuma ya jarabce ka da shi wanda kai kake ganin ba za ka bari ba wato ba za ka sallawa ubangiji kenan wannan ba shi ko daga cikin sharadin la ilaha illallah akwai alqabul akwai al-inqiyat dole ka yadda da wannan akwai wato ka miƙa wuya ga ubangiji akwai da'a ga manzon Allah akwai kai haƙura matsala shi ne maka doka kawai kai Allah ta'ala in ya baka matsala in ya baka doka shikenan ka gane ba gane ba karba saboda haka maganar dukus dukusa wannan wannan abinda mala'iku suka yi baya cikin abinda yake wato an yi shi da sunan ibada kuma wannan koda sun yi ko annabi Yusuf kaji an ce an masa to wannan yana cikin abinda Allah ta'ala da shi ya ya bari a iya yi sannan daga baya kuma yanayi yanayi manzo Allah a shari'arsa aka ba aka haramta wannan sadaka duk wanda yanzu yazo ce zai shiga da yin wannan abu to ya dauko wani abu ne ba shari'a ma akinsa ba ka duba ganin Umar kuwa Umar wata rana yana zaune je dauko takardar at-Taura yazo yana yana karanta gaban manzon Allah manzon Allah hankalinsa na wato ya dan canza fuskarsa ya dan canza haka at-Taura dai magana ce ta Allah ta'ala kuma kuma wato an saka mu ɗaya daga cikin ulul azmi na rasul annabi Musa amma tare da haka manzon Allah sai ya dinga canzawa har daga baya abubakar ya zungura umar cewa ta kilas ka tawaki kai dai wato ba da ka tayi waban ka ba ka gani ya ban cewa shi manzo Allah fa hankali ransa ya baci sai ka cewa amma ji'tukum biha bayda naqiya ya ibn al-khattab ban zo muku ita fara kalba ya kai umar dan khattab wallahi law kana musa hayyan da musa na raye ma wasi'ahu illa ittiba'i babu abin da zai kushe shi ma sai dai yi to wannan mu dauka jarabawa ce manzon Allah kana mana wannan wani abu ne da yace karo al'adam ya ci karo da wannan umarnin da manzon Allah mun saba da shi to alama cewa kuma mun yi mun nuna cewa da gaske muke yi sai mu ce mu ya ce wannan dan al'adu ba bai ya ciki ne bai zai hana mu da yawa wanda ba a dukulawa ba a dukulawa wanda ba sa dukulawa mu iyayen su cewa sai su raina su na na kan kawo muku tayi da ni ni kaina ba mu ba ba wanda kusawa kuma wannan baba ni kane ba duk a sauran abokan mu gare nan mu daga ce abokai na ka wani nan da kamar yanzu ya zo in ka tambaye shi ce tsakanin shi da mahaifin shi ka baka tsaya tsam da ke abu ba a kwashi da wani wani lauye lauye to me yasa zai za mu daddage mu kan ce sai mun sai mun shiga wadannan abubuwa a wani abin da matsala bai ce ayi ba lalle ya kamata mu rika kula mu rika nuna wa matsala cewa daga ce muke mu mabiya ne da gaske ba wai mabiya ne a da'awa ba cewa za mu zaɓa wasu abubuwa kuma daga baya mu bar wasu abubuwa to kaga wannan ba muna nuna wa matsala cewa da gaske abu ne wanda yake wato muka shirya za mu bi da gaske ba to sai kuma abu na gaba da za mu tattauna a shi wannan gaba na wannan aya shine wato magana na cewa a ina magana abin da malamai ke tattaunawa wajen cewa tunda Allah ta'ala ya sanya wannan mala'iku suka yi ma annabi Adam sujjada to wannan yana lazumta cewa annabi Adam da sauran zuriyarsa baki daya Allah ya bibita su akan mala'iku su sun fi mala'iku daraja a wajen ubangiji ko kuwa a wannan wannan me yake magana me yake nufi wannan malamai sukan kawo shi duk da sakamakon wannan a ilimance tunda qur'ani bai zo ya ya bada wani ilimi na bayani na kashe ku ba sakamakon wannan a ilimance ba shi da wani wato romo mai yawa to amma da tunda wasu sun san fara kawowa shi yana dole sai a tattauna saboda kar wani ya je ji dan akan wannan kamar a zama shari mai kasha wanda yake mu'tazila ba mu'tazili ne to kuma ya zara da tafsirin sa to larabci da kishin tafsirinsa akan wannan saboda wani ra'ayi da ya dauka fadar ra'ayi har ma a janabi aljanabul muhammadi har ma da yazo sai da dai wasu wasu maganganu wanda su dace da martaba da ma'aiki ba a kuskure ba wai dole ba wai daga ba saboda wasu abubuwa da ya dauka ya rike har yazo ya saki baki malamai zama suna zunguri shi akan wannan magana da yayi akan ma'aiki da kuma kokarin shi kuma ya nuna cewa mala'iku sun fi ba wai dai kokarin nuna cewa matsala bai kai ba a ƙoƙarin da cewa mala'iku sun fi jinsin bil'adama daraja shi kuma shi ne sai ƙoƙarin garin ya tabbatar da wannan kuma har ya zama lazumar abin da ya yi tana hukunta ya zama kamar ya zama ya yi ya mu ladabi gaba aiki sallallahu alaihi wasallam sannan ka kaga wannan shi sana ga irin an zo irin wannan gaban a duk da a tafsirin mun tale da yawa amma kuma babu laifin an tattauna kan waɗannan abubuwa abinda babu kokonto a wajen malamai shine wato annabi adam Allah ta'ala da ya sanya mala'iku suka yi mishi sujada ubangiji yayi haka saboda ya ƙara nuna girman annabi adam akan wannan mala'iku ya kuma nuna fifikon sa a kuma mala'iku sun fahimci haka su kansu bal ba ma mala'iku ba in Allah za ga tashi dan shi ma ya fahimci cewa wannan sujada da aka ce yayi to an fifita wato annabi adam ne a kansa za ga hace ara aitaka hadha alladhi karramta alayya ci karramta alayya wanda ka mai da shi mai girma a kaina shi kashe dan ya ya yarda da wannan cewa wannan wani abu ne da wato ubangiji ya sa a yi ma annabi adam saboda a girmama shi a ibn taymiya yake cewa a game da wannan aya na nijailu fil ardi khalifa sai ce wa fiha dalilu ala tafdil al khalifa min wajhaini wannan a wannan aya da Allah ta'ala ya ce ai annabi Adam sujada kuma a sanya shi zama khalifa a ban kasa to akwai fifita annabi Adam din nan wanda shine khalifa ta fuska guda biyu awwaluhuma na farko anna al khalifa yadullu ala man huwa khalifatun alayhi shi khalifa tunda jagora ne yafi wanda yake jagoranta wannan haka yake wa qad kana fil ardi malaika kuma a cikin a cikin doran kasa akwai malaiku to kaga shi annabi adamu daga cikin amana da aka ba shi na duniya nashi ne ya jagoranci to akwai malaiku a ƙarƙashin sa in tafiya ce to kaga wannan ya zama dalili da ke nuna cewa annabi adamu ya fi Allah ya jashi akan akan waɗannan malaiku din san ce wa hada ghatu an yabna alamatul azmi al malaika ce amma dai wannan gayar sa a ce kawai ya zama ya fi malaikun da suke ƙasa ne ba wanda suke can sauran samariya ba sai to amma akwai na biyu ثانيهما yace to na biyu annal malaika talabat min Allah an yakuna al-istighlaq fihi to amma fa malaiku sun nemi su wannan amana su ma a basu yace wal khalifa wal khalifatu minhum kuma sun nemi a basu a zaba khalifa daga cikin su din haythu qalu a inda suka ce anaj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima yace a inda suka faɗa wannan maganar kaga suna nema ne a basu falaula annal khilafa darajatu aliya in ba dan khalifancin nan da zama daraja ce wacce take madaukakiya ba a'la min darajati mun tafi daraja su daraja lama qalabu da muslima wannan wajen ubangiji ba wa ghabaku sahibaha kuma da babu da musu ina ma ina ma ga wanda aka ba aka ba sai kaga wannan yana nuna wato cewa lalle annabi adam a Allah ta'ala ya fifita shi shi akan sauran mala'iku to idan muka ce kuma Allah ta'ala ya fifita annabi adam akan sauran mala'iku to kaga bil ahra shi ya wanda suka fitanta kuma mu ce Allah ya fifita su akan sauran mala'iku kuma su ne annabawan da suka ga annabi adam kuma daraja tunda gashi shi an ce shi ya mala'iku to musamman ulul azmi na rasul muka tabbatar sun sun ba annabi adam daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ibrahim wanda su ne ubangiji ya musu tambari na khalil kowanne Allah ta'ala ya ya rike shi a matsayin badaki sannan kuma banda shi annabi nuhu annabi Musa annabi Isa waɗannan in duka an ce annabi adam ya sun mala'iku domin babu aula su ma a ce waɗannan su ma sun mala'iku saboda sun fi annabi adam daraja saboda haka a nan shi ma wani hanya ne da malamai suke ƙoƙarin nuna cewa wato annabawa musamman annabawa sun fi mala'iku daraja a wajen ubangiji duk da zaka gani a nan akwai bambancin halitta su mala'iku ba a sa su suna magajiya da nan bautan ba ba sa bukatar su bacci ba sa bukatar sun ci abinci saboda haka su kullum bautan suke tutur in wani ya kalla wannan abu sai ce to aka ga zaka da wanda shi yana bacci yana kaza yana kaza yana kaza to amma wannan duk ba alaka take ba shi ai ubangiji ya cire musu wannan bukatan mu kuma haka an sa maka bukatan aka samu annabawa wanda lamarin su baki rena wurin ubangiji sannan kuma suka tara ga ilimi da suka yi suka san ubangiji sun fi kowa sanin girman ubangiji sannan kuma ga aiki daidai da irin halittar su to kaga wannan zai sa a ce kuma sun falala ke inji inji malamai a to amma dai magana wannan dai malamai sun tattauna akan malaiku tsakanin kuma sauran bil adama wa suka fi daraja akwai magana guda uku da malamai suke suke faɗa duka wasu sun shahara a musamman dai guda biyu guda ɗaya dai ita ta fi ta fi wannan ta fi wato rauni mafi raunin maganan shine wanda yake cewa wato mala'iku sun bil adama daraja baki daya wannan shine mazhabin mugalin mu'tazila wanda suke sun fadari daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a wajen su mala'iku sun fi wato bil adama daraja a wasu daga cikin su wani lokaci zaka ga suna kokarin cewa amma banda manzo Allah shi daya amma hasara annabawan ma duk malaikun su bi su daraja wasu daga cikin su kuma kamar zamakshari shi ma har ma manzo Allah ya ce jibril ga bi daraja sauran malaiku mutu sun bi sun malaiku duka ba za a hada su ma da bil adama ba eh kaga shi ko Allah shi yasa ma zami zamiya shi kuma wannan ko ta kama magana ce ta ta kuskure malamai da yawa sun tattauna akan wannan matsalar za ka samu ibnu taymiya ya tattauna imamu al-qurtubi ya tattauna akan wannan matsalar da an wala ba tafi akan wannan imamu suyuti ya zanta shi alhabaik fi akhbar almalaik akan wannan masalan tattauna ah saboda haka wannan ba ba daidai bane imamu azam ko ce azamak sharika ce imam mu'tazili ne a wajen faɗin Allah ta'ala innahu la qawlu rasulin karim bi quwwatin 'inda al-arsh bil-arsh makki a nan ne ya saki baki haka kokari ya ɗaukaka gardan jibrilu shi kuma sai kuma ya sauke na ma'aiki shi kuma a bai sani ba wannan fa ba daidai ne ba to sai magana ta tsakiya shine wanda su kuma ta tsaya tsaka tsakiya suka ce ai shiru ai shiru a wannan babu tunda Allah ta'ala bai sanar da bai saka da wayi na yanka shakku ba mala'iku suka fi daraja ko kuma wato bil adama suka fi daraja ana danganta wa Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit mai mazhaba wannan magana cewa yana cewa a tsaya kar a fifi tsakanin annabawa ka fifi tsakanin mala'iku bil adama ai shiru kawai Allah shi ya sani wannan Imam Abu Hanifa ya faɗi wannan magana kuma Abu Abdullah al-Qurtubi shi ma mai tafsiri shi ma daga bayan abin da cike zuwa gari shi kenan yana cewa shi a tsaya a tawkufi ka tsaya a rinjayar da da cewa wato ko mala'ika ne ko kuma bil adam ne suka fita raja wannan ita ce take dan dama dama amma dai ba ita ce tafi kyau ba magana wata tafi kyau shi tace magana ta uku wanda galibin jumhurin malamai suka tafi shi ne suka ce annabi adam da annabawa da ce zuriyarsa da kuma manya-manyan waliyan waliyan Allah ta'ala na na zuriyarsa irin su Abubakar irin su Umar irin su Uthman irin su Ali waɗannan su bi mala'iku kamar da ibn taymiya zaka samu yayi magana mai tsawo kan wannan ce waɗannan sun bawa kaga ba ana magana wanda yake shi yanzu ya kade ta baki ta bakatin sa ba yanzu nan babu zuwa haka na kawai mai da'awan cewa yanzu mu wani mala'ika waye ina muka isa mun isa mu kawo wannan ina ina akwai son zuciya tare da mu ko goyo shi yanzu ana ta rigima wani wani an kawo hadisi ya ce shi ya cewa za a samu ma hadisi ma bai ba tabbata ba kaga wannan duk wato wannan rauni imani yasa zai sa ba za ka iya cewa ka nuna wani yanzu a doron ƙasa ka ce wai za ka iya tabbas ka ce wai an mala'ika ba kuma wani a dukula ba ake magana ba ana magana wai ko da an samu mutum waliyin Allah ta'ala ne salihi ko za ka zo ka ce kuma yanzu kamar jibril ka ce yanzu jibril ai kaza kaza kaza malamai suna tafsiri amma dai abin da dai yake magana mafi inganci da annabi adam da annabawansa annabawa na zuriyarsa da kuma waliyai manyan bayan Allah na gargaru a cikin zuriyarsa sun fi sun fi mala'iku amma kuma wannan kamalan ta fi bayyana a ƙarshen al'amari sun shiga aljanna ba a farko al'amari ba lokacin aka halice mutum ko aka haife shi lokacin yana ta alkinta imaninsa ba shi yawa yanzu ka gabe ce kawai haka ya fi mala'ika alhali mala'ika shi gashi can ma shi baya karɓar Allah ba baki daya kaga ba ka ba zai yi kawai da awan ba to amma a ƙarshen ni ibta ne kisa sai an je ƙarshen al'amari idan aka je ƙarshen al'amari to a nan ne zaka samu kai ka riga ka shiga aljanna ubangiji ya riga ya daga ka baki daya ya kuma sa maka wato daraja ta kamala na ba za ka rinka sa'a Allah ta'ala ba to yanzu kai ba kayan kai mala'ikun kaga kun canja ka cewa ba ku sa'a Allah ta'ala Allah ta'ala kuma dai ya yarda da ku to kuma shi ke da kai kuma da wato wannan abin da kai a duniya ka gabatar ka danne wato naz'a shahawaniya dinka wato ka danne sha'awa sha'atar zuciyanka kai mu Allah ta'ala aiki to wannan lallai ku shakka ba malamai suka ce wannan wanda zai shiga aljanna a haka to ya fi mala'iku daraja suka ce saboda mala'ikun su kansu yayin da aka samu wani ya shiga aljanna irin wannan ya tike zuwa ga aljanna aka gaji za ga an samu suna wuce wato ina ma ina ma suna musan barka suna gaishe shi Allah ta'ala na cewa jannatu adn yadkhulunaha wa salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum sai kaga suna musu kamar yanzu ne in wani ya ja dawo a dinga duniya musu furanni to su mala'iku salam salam kawai suke faɗa salamun alaykum bima sabartum amince tabbata ga ku saboda kuyi da suka yi fani'ma uqbad dar ma da da wannan sakamako da wannan gida da za a ba ku lokacin da ka shiga aljanna ka ka kana cin kamalan ka a lokacin to a lokacin ka kuma hada ka da mala'iku in an hada ka kuma ka kuma kan jayi su amma a farko al'amari yanzu da kake ta fafutuka a yanzu tabbas aka aka saka a ma'auni ka kasa ba ba shi wa kace da wanda Allah ya halice shi tun farkon halittarsa ruku yake ba ubangiji kace wai kai da kafi shi ba shi ba ka faɗa wannan magana in ba bayan Allah da ubangiji yayi musu jinjina na musamman ba irin su Abubakar abubakar yanzu misali kana da dama yanzu ka zo ka ce abubakar ai ina ba dama ne a cin mala'iku ma waye zai kai shi saboda me saboda shi ya riga ya yaki naz'a shahwaniyarsa tun a duniya har ya gadar masa ubangiji ya ba shi tikiti tun a duniya ce kai dan aljanna har ma wato nisu suka nuna cewa a cikin duk wa'anda ubangiji ya halitta wanda ba annabawa ba to ba taɓa yin kamar abubakar ba to kaga lallai wannan ba karamin daraja ba ce ba wannan ya isa ya sa ka ji cewa lallai wato shi abubakar daraja sa sama take da sanan mala'iku haka zalika wato fadan Allah ta'ala salamu alaikum imtum imtum shine kaman kun ji dadin ku haka mala'iku sai ga mutane kaga wannan yayin da aka shiga shaka ubangiji ya riga ya kammala kuma yan adam bakiya ya kammala dabi'a su ya tsarkake su amma su aljanu duk da wato za su shiga aljanna a magana mafi inganci za su shiga aljanna tunda su ma sun yi aiki amma wannan ba zai sa a ce musu kuma su sun fi mala'iku ba ya kamata a fahimci wannan dalili a nan saboda a su ba sa cikin wanda ubangiji a hannun shi ne aka ba su wannan amanan amana khilafa na annabta na wato wato kiyaye duniya su wato aljanu suna bin bil adama ne ba bil adama ne ke bin su ba saboda su ma suna rayuwa da karkashin su saboda ko da su shiga aljanna ba shi wa kai haka na su zo su ce wai sun fi sarar mala'iku saboda abin da aka sani su a rayuwarsu a duniya lokacin da suke rayuwar duniya suna da sharara ta sharri su koyaushe za ka same su abin da suka fi bukata su yi suka yi za su fi jin daɗi to su ne su shari su kuma to kaga wannan ubangiji kuma yana cewa ma kuntum mutasallal mudlina abda eh da ɗaya ba zan riki wato atattu su zama su ne wanda za su zama wato jagorori ba wanda za su zama mataimaka na addini da sauransu to kaga wannan yana fa'idantar da cewa to su waɗannan aljanu din su ba ko da an sun shiga aljanna ubangiji zai kammala su amma kuma kammala wanda zai musu ba zai kai wannan abu saboda lokacin da suke duniya ba su kai ɗan adam fafutuka da yaƙe yaƙen sha'awace a zuciyarsu wajen su tabbatar cewa sun samu kamala ba to wannan ra'ayi na uku lalle shi ne abin da ya fi kuma shi ya fi kama da abin da ake rokewa daga magabata ibn tamiya yana cewa shi bai ma san wani sahabi da ya saba ma wannan ra'ayi ba cewa annabawa da kuma manyan-manyan waliyan waliyai na wannan al'umma sun fi mala'iku da ce shi bai san wanda ya saba ba yake cewa ma alimtu ala ahadi min as-sahabati ma yukhalifu zalika ni ban ma san wani wani riwaya daga wajen sahabbai din da kire sa wanda ya saba haka ba wa hadha al-mashhur ala al-muntasibin ila as-sunna min ashabi al-a'immat al-arba'ati wa ghayrihim kuma wannan shi ya bayyana shahara a wanda aka saba sanin suna bin wato suna bin wato mazhabobi suna manyan-manyan malamai na sunna da wasu da wasu su وهو الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة شيني cewa annabawa da waliyai sun fi sun fi mala'iku daraja musamman kuma in an lura karshen al'amarin su waɗannan waliyan in sun shiga alkana zai kammala fahimtar su zai mai da su sun zama kammalallu wannan shine kuma ikhtiyari ibn qayyim da sauran manyan manyan malamai masu bin diddigi wanda kuma wannan ra'ayin ita lalle ko shakka babu ta fi an fi samun dalili wanda yake mara mata baya har ila yau zamu a dai wannan aya Allah ta'ala ya yi maganan Iblis. Abinda ya tabbata ka kadari Adam shi ne ubanmu, ta hanyarsa ne duk muka samu asali. To, su shi Iblis, shi shi ne baban ajanun da koko a shi ɗaya daga cikin ‘ya'ya ne na Abu Jahal. Akwai hadisi na Abu Lahi dan Abbas, wanda Ibn Abi Shaiba mun karanta ya kai tashi biyu, a nan majalisin Ibn Abi Shaiba ko ta hakim annai sabu yake fitar da shi a cikin al-musadrak ta hanyar Abubakar Ibn Abi Shaiba daga abu mu'awih al-darir daga al-a'mash suleiman ibn mihran daga bukair ibn al-akhnas daga mujahid ibn jabr daga abdullahi ibn abbas ana rubutowa cewa da can a cikin duniya wanda suke akwai su a duniya sune abul jahl kai banul jahl to shi abul jahl din shi iblis ko ko a abul jahl daban iblis daban wanda shi ma malamai sun tattauna akan wannan suna da maganganu shi ma dai har ila yau guda uku abin da yake mafi inganci a manganin malamai shine wato abul jin baban aljanu shine iblis baban aljanu shine iblis saboda dalilai kamar haka Allah ta'ala ya ba da labarin iblis cewa ya gaya ma ubangiji cewa khalaqtani min nari ka halce ni daga wuta kaga bai ce an haife an haife shi ba sai wani yana yana maka cewa wato shi ma an halce shi daga asul madda ba al madda al mutaqawwira ba wato an halice shi ne daga asalin sinadarin da da ishi da wannan sinadarin da aka halice a januba gida ba shi da ba ta hanyar wai halitta ne ta hanyar haihuwa da aka haife shi ba tunda ce min nare inda haihuwar shi aka kaga da zai fada to kasance a wannan kaga zai hukuntar da cewa wato shi ma an halice shi daga asalin wuta din to kuma ubangiji ya riga ya bada labarin cewa ya halice wato aljanu ne min marijin min nar min nari samu haka ya fada to kuma kaga shi ya ya mutacce ta zama shine farkon su sannan kuma Allah ta'ala ya ƙara faɗa a can wani wuri yake cewa afata takhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min dunyahum lakum ma'dud bi'sa lil-zalimin badala yace za za ku rike za ku rike iblis da shi da zuriyarsa matubanta ba ni ba alhali shi baki ne a wajen ku tun da wannan abu ko in kuka irin wannan mummunan musaya to kaga a dan ubangiji sai ya tabbatar masa da zuriya to wanda aka tabbatar masa da zuriya kuma abin da wannan yake yake hutarwa cewa shine asalin wato wanda suka zama sansanarsa tsanansa saboda da wannan malam da wannan ne malamai suke cewa wato ko shakka babu Iblis shine uba ga wato waɗannan aljanu din a tunda ubangiji ya tabbatar musu da zuriya ya kuma tabbatar masa da cewa an halice shi daga asalin wuta ba wai daga haihuwa ba kaga mu ma ai asalin mu wato turbaya ce amma yanzu zaka zo ka ce wai mu jikin mu da turbaya ne ai ya canja ya canja sai dai alamar cewa wata turbaya ne shine kana mutuwa aka kasan zaka ka saje kuma eh kaga ka koma wato asalin wato dabi'a kana asali to shi ma aljanu cikin cewa an ce musu da da wato wuta aka halce su wannan baya da kuma a yanzu zaka je inda aljanu zai fito fijin same shi a cikin wannan wannan wato wutan zaka gani a cikin sa ba sai a'a aiwa shi ba ana cewa aljanu ya taka wuta ba ba ana cewa su ba su a cikin wutan ba a wutan su ma za ta za ta kona su a shi kaga sun dan canza daga asalin dabi'ar su na na wato wuta din illa iyaka dai wannan tasirin wuta din na wato keta na san halaka mutane na san wato duk inda suka ga wato ala alheri su ba sa so wannan dabi'a da wutan da yana tsira saban su ma za su iya rabuwa da wannan dabi'a ba kamar yadda wannan dabi'a da kuma ta ta kasa yana saban mu ma yan adam duk inda ka gani wani abu wani abu yana neman ya mutu za ka yi kokarin ka yi kuro ka da wani abu yadda zai ci gaba da rayuwa ko bishiya ce ka ga za ka mutu sai ga hankalin ka tashi saboda yan adam ubangiji ya riga ya sanya masa wannan wato naz'a ta ta rayuwa din kuma to wannan kaga yana hukunta cewa su waɗannan mala'iku ɗin ko in ce waɗannan yaran iblis ɗin ko ɗansa ya zama wato daga wajen shi daga shi ne asalin mahaifinsu shi ne asalin wanda ya abu to amma ana wani abin da malami ke kawowa to ta yaya shi kaɗai zai halice su inda ba gaya mana da mata ba to a wannan wannan baka buƙatar sai ka wani watsa kwalwa tunda Allah ta'ala ya riga ya baka kaidan cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komi ubangiji ya musu ya musu bibibi ne ubangiji yayi yayi komi bibibi ya za ga garwa za ga sama ga kasa sama ta fita ta zufin da ruwa ita kuma kasa ta tafi sai ta fita da tsaro kaga mata da miji haske da duhu mata da miji haka za in garwa haka imani da kafirci mace da namiji to shi ma tabbas tabbas ba zai rayu shi kadai ba ne ubangiji ya riga ya faɗa shi ne shi ma na rayuwa a duniya ne kuma duk wanda ce rayuwa a duniya ubangiji ya faɗa cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ya cewa an halice su wata aure shi ma yana wani abin da ubangiji ya kaddara cewa da ta hanyar wanda za a yi samu wato haihuwa sau da malamai da yawa wannan shi ra'ayin su a tana ibn da amta sadusi su ra'ayin sassan al-basri shi ra'ayin abdullahi ibn zaid ibn aslam kan da yawa daga cikin magabata kuma shi da ihtiyan ibn taymiya kan cewa wato iblis da shi da matarsa su ne suka haifi waɗannan aljanu suka zama asalin su sai dai daga baya kuma ubangiji bai zalunce su ba a cikin su ba an samu musulmai shi wanda suka zama sun imani fa shikenan sai kaga ubangiji ba su samu su cikakke wato amma muqabbal yana rawaitowa daga bishi ibn wa'ab yake cewa hadathana yasir ibn zurai qala hadathana sa'id yana da sa'id ibn abi aruba an qatada da qatada ibn da'amat as-sadusi an al-hasan da gasan al-basri yace hum yatawaladuna kama yatawaladu adam suna haihuwa su ma kamar da annabi adam ke haihuwa kamar da wato annabi adam ya rika haihuwa shi ma suna suna haihuwa har ila yau al-qabr yana ruwaitowa ta hanyar Yunus ibn Abdul Ala daga Ibn Wahab daga Abdullah ibn Zaid ibn Aslam yake cewa Iblis abul jin kama Adamu abul is Iblis shine uban aljanu kamar yadda Annabi Adam shi ma yake uban uban halittu baki daya saboda haka wannan a zahiri wannan malamai sun istinbati daga wannan ayoyi da muka kawo afta takhmiru huwa dhurriyyatu wa awliya abi dinni wa lakum adu da cewa khalaqtani min nari istinbati suka yi saboda su a wajen ahlul kitabi da muka je muka duba zai kaga su ba su ba su ba su faɗi wannan abin da muka faɗa ba su a wajen su a wajen ahli kitabi in ka je ka duba Old Testament din su da mala'iku da shedanu ba su da bambanci shi har aka samu a cikin masallaci malamu sun ci masala cewa wai sun dauki wannan ra'ayin cewa ba wai su kansu aljannin wasu kabila daga cikin mala'iku saboda su a wajen su wanda ya aiki alheri zai tsaya zai tsaya a sama aljannin ya zama mala'ika kenan wanda ya aikin shari kuma za a ce za a karya mashi a wink ɗinsa wato fuka-fuka bikinsa ya sako ƙasa ya ci gaba da aikin sharinsa ya ci gaba da wannan shi ne abin da su suke faɗi saboda abu ne mai wahala ka ce sasun basri wannan ra'ayin sun ɗauka daga ahli kitabi don ba ra'ayin ahli kitabi ba wannan ra'ayi ne wanda yake shi ne zahirin qur'ani ga wanda ya duba qur'ani zai duba ya gani insha Allah ta'ala a to sai Allah ta'ala yake cewa kullu sai muka ce ya adamu ya kai annabi adam uskun anta wa zawjukal janna kai da matar ku je ku zauna aljanna anan akwai magana karar da Allah ta'ala ya faɗa cewa Allah ya halitta ma annabi Adam matarsa wannan Allah ta'ala nan wannan magana ne na karara ba shi yawan zaka lokaci annabi Adam wai bai da mata wannan magana ce karar Allah ta'ala faɗa cewa ya riga ya ya ya hada annabi Adam wato mata ba kuma nan ne kadai ba a wata aya wa khalaqa minha zawjaha ya faɗa wannan magana a sai dai anan kaga kallo za ga an yi an saka ya suna ba faɗa an ce sun ta Hawwa'u ba a Qur'ani ba inda aka aka ce wai wai wai wa mata annabi Adam sun ta Hawwa'u babu a Qur'ani babu to amma dai ya tabbata a cikin sunna wannan cewa mazala ta tabbatar da suna na Hawwa'u kamar da yake ci a sahihaini hadisin Abu Hurairah mazala yake ta laula banu Isra'il lam yahnaz al-lahm wa laula Hawwa lam takhul unta zawjiha lam takhul unta zawjaha ad-dahr mazala sai sama yake cewa in ba dan banu Isra'il da fannan su ba da kuma son su yi ma ubangiji a magudi to da ban bukaci muna gasa nama ba su ne ubangiji da ya ba su asalwa za mu zo wajen wannan gaban wani aya ubangiji da ya ba su asalwa kadai abin da suka ce aka ce musu ubangiji ya lamunce muku duk yayin da kuka ci asalwan nan ku ci na yau kawai kar ku aji gobe ubangiji shike da gobe zai ba ku su kuma zo tsabar magudi sai sun aji shi kuma ubangiji in suka aji kuma sai sai sa yayin ya lalace da can ba a samun haka da can sai na dama ya dade haka ba ba zai komi ba ko abinci dade ne ba zai komi ba amma saboda magudi ya bu Isra'ila tunanin sun jawo mutane fitin fitina to shine manzo yake cewa laula banu isra'ila ba dan banu isra'ila ba lam yahnad al-lahm da ba koma ana ana wato gasan dama ba sai ce wa laula hawa in ba dan hawa kaga manzo yake cewa hawa wa laula hawa lam takhul unta zawjaha ad-dahra wato da ba a samu mace ta saba ma mijinta ba a matsawan zamani ba yana matsala kira shi khiyana saboda a dai yayin da mutum sarki ne a wajensa ko gidansa ga umarin da ya sa kuma wani ya sa wani umarin kaga kamar ya warware mishi alƙawarin da ya kamata akwai abin da ya sa maza ya faɗi wannan magana insha Allah idan muka zo za mu magana wajen lokacin da aka saka ci wannan itaciya cewa Hawwa din ita ta ita ta fi annabi Adam rauni ta fi karkata wajen cewa ita ce za ta ci wannan abin da aka ci a cikin saboda haka kuma shi kuma raunin in kana da raunin namiji shine matarsa in shi rauninsa kenan saboda haka sai zama ya ya biye mata shi maza Allah yake cewa inda ba ta ba da ba da bin tayi mu annabi Adam wannan ba to da kawai tsakanin miji da mata za a samu kai babu sabani da ka sa doka shikenan ba za ka samu an abin nan amma yanzu dole bayan da kayya dole ka sa doka in ka je gida ko ka ji ana maka ana maka wani kungiya kungiya haka an saba an saba bayan da kayya insha Allah magana kan wannan zai zo insha Allah Imam Suddi yake cewa wa inna ma me yasa aka kira ta Hawwa sai Imam Suddi yake cewa inna ma sumiyat Hawwa an kyata da hawa ne ana kulikat min shay'in hayy saboda an halice ta daga wani dan adam wanda ke rayayye alhayy kaga hawa eh wannan fa ba shi ra'ayin da yafi ba ra'ayi da wasu daga cikin malamai masana littafi sun faɗi wannan magana amma dai za mu zo mu dan gyara kan wannan magana tashi shi wannan galibi su asudi suna dauka ne a banganin wannan Old Testament da muke karantawa ne wannan ko ka shiga Old Testament yanzu Genesis za ka shiga wannan labarin daga Badal Salika za ka ga su sura da At-Takwil za ga waɗannan maganganun da malamai ke faɗi za ga inda suke zuwa sa ɗakowa sai yake cewa wa anna adama sauhisul janna annabi adam wai da ya shiga aljanna sai sai wato kewa ta kama shi biduni ha yaji ba wanda ina buƙatar wani wanda zai zama ya ɗibe mishi kewa Allah ta'ala sai sanya mishi bacci ya sanya mishi bacci bayan ya farka kawai sai ga ga hawa nan an halta mishi ita ready made abinci to kaga wannan ya ɗauko shi ne daga shi wannan wata testament ɗin in ka je ka duba za ka gani a cikin wannan safar takwin ɗin ko a sifar takwin ɗin shi wannan genesis ɗin za ka ga inda suke magana cewa wato ubangiji sai sanya ma annabi adam bacci ya kuma ya kuma wato wannan wato me ake kiran kashi kashin annabi adam na gaba na wurin kirjinsa sai aka cire aka mai da wato wajen ya zama tsoka daga baya sai aka halitta mishi matarsa a haka haka wato su su ma suke faɗi to sai dai su a can wanda kuma wannan shine abin da zamu zo mu faɗa nan gaba su cewa suke an kira ta Hawwa'u saboda ita ce uwar kowanne rai kaga ba wai an dakuci daga an kira ta mar'a mar'a saboda an an ciwo daga almar'u ne almar'u kuma mutum an kira ta kuma Hawwa'u saboda ita kuma an halicci ita kuma uwar kuma kowace mai rai haka Bible ya faɗa ce she was the mother of all living. Haka aka kira ta Eve saboda she was the mother of all living haka suka faɗa su a cikin littafin nasu. Wanda wannan shine asalin abin da yafi dacewa da asalin abin da shi al-Ahad al-Qadim ya faɗa. Ah Imam Suyuti da ya danganta ma Abu Shaykh da Ibn Asakir da wato ruwaya da suke da shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa wa inna ma sumiyatul mar'a an kyata mace ce da annaha khuliqat min al-mar'i saboda an hace ce daga mutum namiji wa sumiyat hawwa an kuma kyata hawwa li annaha ummu kulli hayy saboda ita ce uwar kowane mai rai a ko shakka babu wannan adidada wannan baka bukatar ka ce wai saboda an dauko shi a babu dan ba a ce maka babu gungun wai komai da komai ne shari ba suna da rigita abubuwa kaza kuma zo wajen magana rigita abubuwa kamar Isra'il Isra abd iliya ibn Allah haka Abdullahi sannan ko in ka sa sinin kenan in kuma ka mai da shi Isra'il to kuma is Isra yana maganan kokawa iliya ibn Allah sai ka je ka samu kawai wajen wajen babu shi cewa yayi kokawa da ubangiji wajen ake kira shi Isra'il daga asura ba magana cewa laysa sharibi bi sur'ati ba wa inna mashidul ladhi yamliku nafsuhu inda al-ghadab to wannan shine wannan kalma din kusan larabci na ce muku da ibraniyanci haka haka ake eh zama da ka zaka iya ganin kalmomin ta gashin da ana amfani da su Allah ya kyauta amma a nan an samu kariyar ke nuna cewa gaskiya suka yi wannan shi kenan to abin da yake mafi tabbas kuwa shi lafazin ib din nan ko a turancansa in ka je ka duba asalin ma'anarsa ko kuma ita hawa'u zaka gani abin da yake magana shine alhayyu din rayuwa din saboda haka wannan wani abu ne wanda yake duk mutane sauran malamai sun riga sun yi da wannan babu wani abin da yake nuna a cewa wannan abin ba haka yake ba to ni ga shi ban gama ba amma dai an ce ku lokaci ya ku na jin kamar lokaci ne Allah ta'ala yana cewa wa kullu ya adamu sukun anta wa zawjuka aljanna ku zauna kai da matarka zuwa ga aljanna wa kula minha ku ci daga aljanna ragadan ayalwace haithu shi'tum abna ga dama wala taqraba hadhihi shajara kar ku kusanci wannan kutan nan bishiya fatakuna min adh-dhalimin sai ku waye gari kuna masu zalunta kawunan abinda za mu tattauna insha Allah ko ta muka zo gobe shi ne aljanna wannan aljanna da Allah ta'ala ya faɗa wannan aljannan tana sama ne ko ita ce jannatul khuldi da Allah ta'ala ke cewa idan mun tike mun yi aiki na gargaru zai saka kawar da ita ita ce annabi adam aka sa shi ya fito ko kuwa wannan aljanna ce daban in kuma aljanna ce daban aljanna ce wanda Allah ta'ala ya mana alƙawari to dama ana shiga aljanna a fito Allah ta'ala kira ta ya darul khuldi darul muqama kuma Allah ta'ala cewa ya kuri iblis ta yi iblis bayan an kore shi ba zai shiga aljanna insha Allah wannan shi zama ta shankatun mu idan muka zo gobe mu tattauna akan wannan abin da su malamai suka faɗa na aljanna wace aljanna ce wace wane ne ba wane ne ba insha Allah idan muka zo gobe za mu tattauna kan wannan insha Allah ta'ala muna ga rage karatun idan aka zo yayin da aka zo aka ƙara cidda isa annabi Adam a gaba haka ba sai mun tsaya mun ta abin da baka wucewa za mu yi zai mu ce dai mu ishara inda ana ɗauka sai mu ce ai mun faɗi wani magana baka mutum wannan a baya insha Allah abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da muka kuskura Allah ya taimaka وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم نعم ah wannan ta tabbata hadisi mun makaranta a can baya cewa isausu bin nisa'i khaira فإنهن خلقن من ضلع من ضلع inda manzon Allah ana hadisi ya tabbata cewa an halin mazala ya gaya ba mutane cewa wato su rike mata hannu gubi kar ku matsa musu yi abinda ba za su iya yi ba Allah ta'ala ya halice su ne da hakarkari wanda ke wannan na kirji din to in kace zaka matsa musu sun yi zama daidai da wadaida kuma haka zaka je kai barna kuma eh saboda haka wannan ya riga ya tabbata shi kuma su ma babu sun faɗa in gaji ba gare sun faɗa sai dai maganar bacci ne ma da kaga mu shiga shi maganar bacci cewa a jana ana ba bacci ana ba bacci to insha Allah shi shi ne sa wani lokaci dole sai mun in an zo irin wannan gaba magana wannan wace irin aljanna ce me kuma ya faru dama maganar bacci gaskiya bai zuwa Qur'ani ba bai kuma zuwa sunna ba shi dai Old Testament ya faɗa a littafin Genesis sun faɗa wannan sura din in ka je garuwar sura na At-Takwin zaka sun faɗa wannan abubuwa haka da sauransu insha Allah ta'ala Thank you. da na haka haka sosai shi shi shi ne idan da wasu da cikin zuriya su eh to ai kaga shi shi wato kaga yanayin da yanayin ubangiji cewa wala taziru wa zatu zira ukhra ubangiji bai wato bai mu bai hukuncin tsiyar kakansu ba da kuma su abu da su suke yi da za su su ma sai ba su wannan dama in sun ga dama sai su bauɗe wa uban nasu kaga shikenan tunda shi ya riga ya ce ta cewa shi ba zai tuba to in sun bauɗe kaga shikenan kaga sun ya zama abu ya zama wato sun sun sha in kuma ba su bauɗe ba suka ce wani bin sa haka su yan kaka da kakanni ne kaga shikenan abu ya lalace kuma da ma ne kuka ana magana kaka da kakanni mu mun haifu to annabi ki san da sai kawo amma in ba ka ba ya iya fara magana kaka da kakanni a san a san zuciyarsa baya kawo in sun so su bi ba su bi baban su sun zama wato sun zama sun yi gano na kirki in kuma sun bijire kuma shikenan eh kwarai da gaske kamar yaran kamar ya larabawa daga baya da suka bude malik isma'il annabi ibrahim kaga su ma ba su bi abin da asalin kakansu yake akai ba ana iya samun wannan ne ya ga maka cewa dai ubangiji na da hikima gamsasshiya a cikin hikimarsa shine mutum matacce ne ko bawansa matacce sai ya zaƙulo rayi a cikinsa shi kuma rayayya sai a zaƙo matacce a cikinsa annabi nuhu aka samu matarsa aka samu ɗansa annabi nuhu aka samu matarsa haka haka haka haka ne da haka kar kar wani wanda zai sake zuwa ya ce muku zai zai muku hukunci da tsatsu tsatsu a wajen ubangiji baya bai da wani martaba in ba in ba ake kirki akai ba ko ka ce kawai da kai ɗan tsawana ne da aka kawai ka gadon maka ka shiga aljanna ubangiji baya baya kallon wannan abun sai yayin da ka shiga aljanna in ka shiga aljanna to zai maka amfani amma fa idza nusah fi suri fala ansaba baina baina bainakum yawma idhin wala yatasaalu yace idan aka busa busa kaho to ranan babu maganan yawma yasul mar'u min akhihi ne kawai ba maganan dangantaka in kaga an shiga aljanna shike dan kana shiga aljanna sai dangantaka ta amma ba ma dangantaka ba har abokantaka dawowa yake aljanna wani abokin ka da kada da magani ba dace ya ka fata maka rai sai ka kuma kuma kuna ci ku ci gaba da zumunci to Allah ta'ala ya ce wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabili dan wannan adawan kansa sai Allah ya cire muku shi saboda haka kar wani ya zo yana tawa cewa wani wani gadan jinin wani jinin wani jinin wani ko sharifi ba zai shiga a inda ya aikin banza zai shiga wuta ba wani kuma ya ce wai yanzu wai wai shi yanzu a duniya wai wuta barcin sa ko a kiyama sai ya samu tunan sanyi wa ya faɗa mishi ya zo ya gani dabo yake ya sa ya sa shi a wuta ya gani wuta ga shi wanda aka hajji su da wutan ba ka ji ana cewa mun sun shiga wuta su kenan na a sa su autan shi ma wato shedanin ba ba sa da wuta ne a jikinsa ba wutan ce aka hajji su da ita amma kuma kaga an ce zai shiga eh kuma zai kuma zai dan da kudan sa so kaga wannan da abu ne da ya kamata a rinka lura da shi ubangiji shi akwai yadda ke yin abubuwa da sunnarsa ba ka zuwa kai ka rinka hukunci ka rinka ubangiji kai hukunci da kai tunanin ka kai kadai kwarai da gaske to assalamu alaikum To, assalamu alaikum warahmatullahi